عليم حكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mai yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kaddara haduwanmu a ɗaya daga cikin ɗakunansa shine masallaci na abubakar siddiq wanda ake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadana mai albarka mai alburma insha Allah kamar yadda muka sani yau muna tara da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai yan uwa musulmi kamar yadda nake yau muna tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da 24 ga watan biyar shekara ta 2018 Allah ya mana muwafaka idan mun wace ba jiya mun tsaya a cikin suratul zariyat aya ta 23 wanda kuma yanzu insha Allah zan tashi آية تأشيرن دهدو على رمى فليه تصدر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a kisar wato huda a mutanen hud ko kuma mutanen annabi hud da mutanen hishir sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce al'ataka shin labari ya zo muka hadithu daifi ibrahim al-mukramin labarin mutanen annabi ibrahim wanda suka zamanto abin girmamawa ai wanda annabi ibrahim ya tarbe su da karama kamar yadda imam ahmad ya zo da shi a littafinsa su ne da wasu ɗa'ifa na al'ulama wajen wato wajibcin karɓar baƙi da kyautata masa kamar yadda mazala sallallahu alaihi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya imani da Allah da ranar lahira to girmama bakonsa sannan qalu salaman sai suka ce aminci suka min annabi Ibrahim sallama qala salam sai mai da musu sallama anan malamai suka ce arrafa'u aqwa yin raf'a anan shine yi karfi wa asbata fi nasbi faradahu afdal min at-taslim aka tabbatar da shi akan sallama assalamu alaikum sannan annasaba ko wa alaikum assalam assalam ma'ana da yace salama qalu salama suka ce aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin qala salam sai mai da musu sallama shine wadar Allah subhanahu wataala وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها دي إذا أكبر مثل سلمة aka ce assalamu alaikum ko ya ce wa alaikum assalam ya kyale ko kuma ya maida da wadda ta yi wanda mutumin ya maka sallama ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah inda shi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to kai ma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko ka ƙara akan abin da ya faɗi ko kuma ka taƙaita akan abin da ya faɗi shine fahayu bi ahsani minha kumeda da wadda ta hita duk lokacin da mutum yi ma sallama assalamu alaikum to shi yana da lada goma in ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kai kana da lada 20 in ka kara da barakatuhu kana da lada 30 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to annabi ibrahim lokacin da wannan baki suka zo mishi bayan sallama ta musulunci sai suka ce ya ce musu ƙaunin mukramun ai mutane ne wanda aka girmama annabi ibrahim ya girmama wannan kuma bakin ba kowa ba ne illa mala'iku ne na allah mala'ika jibril da mika'il da kuma israfil haddamu alaihi suka zo mishi a cikin sura ta mazashi ko samari waɗanda suke matasa masu jahaba waɗanda suke masu kyawo sun yi shiga kyakkyawa to su kuma mutanen annabi lotu duk in sun ga namiji yaro wanda yake matashi to suna nema su yi mashi mugun aiki su yi mashi mugun aiki tare da shi ballantana kuma ga su nan jajayen mutane farare sannan kuma yara ne matasa sai hankalinsu ya ɗauku zuwa ga waɗannan baki na annabi ibrahim su bu san ba a shi mala'iku ne da mala'ikan jibril da mala'ikan busar ƙaho da mala'ikan mutuwa su ne suka biyo sai suka biyo bayansu suka tarar da su a gidan annabi lot saboda haka annabi lot ya ce ƙaunin mukramun munkarun ai mutane ne wanda bin gane ku bin san ku ba ai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala faɗi faraga ila ahlihi sai silale annabi ibrahim saboda shi mutum ne mai yawan girmama bako ya gane baki ne sun zo gidan shi amma kuma annabi ibrahim bai san su ba don da ta yi ƙaunin munkarun mutane ne wanda ban gane ba sai sulale ya shiga gida da gaugawa ya zo musu faja abi ijilin samin ya zo musu da maraƙe tattirna a wata aya fama labita an ja abi ijilin hanif bai gushe ba har sai da ya zo da wani marage wanda yake soyayye an yi mai shirinsa an gyara shi faƙarrabahu ilaihim sai gabatar da wannan abinci ko nama ai ya kusantar da shi zuwa gare su ala ala ta'kulun yace ba za ku ci ba ma'ana anan sai aka nuna yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin kissa annabi Ibrahim annabi Ibrahim sai girmama bakin shi sannan wajen ba su abinci bai ce musu ba ku ci wannan siga ce wadda kake iya ma wanda yake kasa da kai amma wanda yake babba sai a nuna cewa ga abinci nan a yi amfani da shi ma'ana sai girmama su yace ala ta afulun ba za ku ci ba wannan kamar yadda malam yake cewa ala ta afulun idan ka ga mutum ko kuma mutumin da ya zo gurinka ka ce in ra'aita an ta tafaddal wa tuhsin wa ta tasaddaq fa fa'al idan kana so ka kyauta ka girmama ka yi sadaka to kana iya yi kenan kaga dai baka mun shi ba umarni ka ce wani ka ba da sadaka a'a kamar a kaikaice ne mutum ya gaya maka akan cewa ai ka yi sadaka to wannan shine abin nihi ala ta'kulun shin ba ku ci ba bari kawai bai fa'aujarsa min nafsin hifatan sai annabi musa ya ji tsoro tare da su ma'ana da ya gasu ya meka musu abinci sai suka kici kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce falon mara'a aidiyahum la tasilu ilaihim na kirahum lokacin da ubangiji ya ga hannayensu ko kuma lokacin da annabi ibrahim ya ga hannayensu ba ta zuwa wurin abincin sai annabi ibrahim ya kamace su wa aujasa minhum khifa sai ya ji tsoron su ma'ana ya ji tsoro akan da su baki ne bai san su ba sun zo gidan shi kuma sun ce su bakin shi ne amma ya kawo su garar baki ko hannunsu ba su mai kaba ya ji tsoro qalu la takhaf sai suka ce kada suka ce masa kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut an aiko mu zuwa ga mutanen annabi lutu wa mar'atuhu qa'imatan fa dhahikat matan shi tana tsaye a zaure kamar yadda malamai suka ce sai ta maru fuskanta ai istabshirat bi halakihim saboda an ba su albishir cewa za a halakar da mutanen lut kuma kowa ya san cewa mutanen lutu ga irin aikin da suke a wata aya Allah ya ce qalat ya wailata a alidu wa ma ana ajuzun wa hada ba'li shaykhan in hada la shay'un ajib qala ata'jabina min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl bait innahu hamidun majid sai take cewa kai tona yanzu zan aihu gani tsohuwa wannan kuma mijina ma tsoho ne kai wannan al'amari ne ko abu ne wanda yake abun mamaki qalu wa innal malaiku suka ce maka atajabina min amrillah zaka rika mamaki cikin al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuh rahmar Allah da albarkashi alaikum ya sanya ta a gare ku ahlal baiti ya ku ɗan gida Allah ya kiraye su annabi Ibrahim da matar shi da sauransu ɗan gida innahu hamidun majid don Allah ya kasance abin yabo ne kuma mai girma to sai Allah ya ce wa basharuhu bi gulamin alim sai suka ba shi albishir da yaro wanda yake sananne ko wato masani haifin bisharatu lahu hiya bisharatu laha da aka ma annabi ibrahim bushara kenan bushara ce zuwa gare ta saboda yaron ana samun shi ne tare da ita da shi fa'aqbalat imra'atuhu fi sarra sai matan shi ashe tana tsaye tana jin lokacin da aka ba annabi Ibrahim albishir kan cewa wato matan shi za ta aihu ko zai samu ɗa da Allah ya bashi albishir to tana tsaye ta shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas da Mujahid suka kawo ko kuma da Ikrama da Abu Saleh da Dimalan da Haq da zaid bin aslam da malan sauri da siddi suka ce ai wahiya qauluha ya wailata shine fadata da tace kai tona fadhahikat wa wajha fasakkat wajhaha sai ta maru huskarta ai irin abinda mata suke na abun mamaki idan abu ya zo musu na al'amari sai ta buga hannu ta yi tabi sama da ƙasa nan kuma laƙamat ai ta'ajjaban kama an ta'ajjaban nisa sai ta mamaki kamar yadda mata suke mamaki wa qalat ajuzun aqim sai take mamaki a tsohuwa wadda take bakararriya ba ta aihuwa ai ma'aifarta ya juye kuma a ce za ta aihu qalu sai mala'iku suka ce mata kadhaliki hakanan al'amarin yake qala rabbuki kamar yadda ubangiji ke faɗi innahu huwal hakimul halim alim dan Allah ya kasance mai hikima wanda yake masani ai aliman bima tastahiquna min al-karama masani ne da abinda kuka cancanta a muku na kyauta hakimun fi min aqwalihi wa af'alihi sanan Allah mai hikima ne cikin wadar shi da kuma ayyukansa na'am قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب العليم ubangiji ta'ala yana ba da labarin kissa annabi ibrahim to bayan annabi ibrahim sun fahimci juna tare da mala'iku waɗanda annabi ibrahim bai gane su ba bai san su ba har ya kawo musu garar baƙi suka ƙi ci har ya ji tsoronsu to daga baya kuma suka bayyana mishi matsayinsu da kuma abin da ya kawo su ko kuma matsayinsu su mala'iku ne aka nuna mishi wannan jibril ne wannan israfil ne wannan mala'ikan mutuwa ne wannan mika'il a wata ruwaya su hudu ne wata ruwaya kuma aka ce su uku ne ma'ana suka zo gurin annabi ibrahim to allah to bayan annabi ibrahim ya samu nutsuwa mala'iku sun zauna sun gaya mashi cewa su mala'iku ne an turo su zuwa ga ƙaume lutsin mutanen annabi lut ƙala fama fatubukum ayyuhal mursalun sai ce miye labarin ku ya ku manzanni ya ku wannan ɗayan aike wanda aka aiko ƙalu sai suka ce ma'ana waɗannan mala'iku na sha'anukun me sha'anunku wafi ma ce tun akan me yasa kuka zo garinmu ƙalu sai suka ce inna ursuna ila ƙaumin mujrimin an aiko mu zuwa ga wato wasu mutane miyagu ya nuna qaumu lut suna nihin mutanen annabi lut li nursila alaihim hijaratan min tin dan mu aika musu duwatsu na wato yumbu na wutar jahannama musawwamatin kuma kowane dutse an mishi alama ai muallima an mishi alama a wurin ubangijinka lil musrifina ga wanda suke masu banna ai muktatabatin indahu bi asma'ihi Allah ya ajje ya tanadar da wannan wato duwatsu wanda a jikinsa an rubuta sunan kowane mujrimi na mutanen annabi lot kullu hajarin alaihi ismu sahibahu kowane dutse a kan shi a rubuce akwai sunan wanda zai je ya rabke faƙala fi suratul ankabut kamar yadda Allah faɗi cikin suratul ankabut ƙala inna fiha lutsa da mala'iku suka ce ma annabi ibrahim ai mun za mu je mu hallakar da mutanen lot sai ya ce a cikin garin wa akwai annabi lot qalu nahnu a'lam bi man fiha suka ce mu mun yi ka sanin wanda ke cikin ta lanunajjiyannahu ahlahu za mu tsayar da shi da iyalansa illa mar'atahu sai dai matar shi kanat min al-ghabirin ta kasance daga cikin waɗanda suke miyagun diya ita ma aikin da suke tana taya su saboda haka ita ma ba ta tsira ba ta fita fa akhrajna man kana fiha min almu'minin ubangiji yace sai muka fitar da wanda yake cikin ta daga cikin masu imani wa hum lut wa ahli baitihi wa ahli baitihi illa mar'atuhu sune annabi lut da mutanen gidan shi diyansa sai dai matar shi falamma wajadna fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin a cikin garin bamu samu ba gida in ba gida ɗaya ba na musulmi to shine wannan ihtaja bi hada bi hada min zahaba ila ra'ayi mu'tazila anan su kuma wasu daga cikin mu'tazilawa suna cewa al-islam shine imani duk kalma ɗaya ce me yasa dan Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin muka hudda wanda suke mummunai a ciki fama wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin mun samu wani gida in ba gida ɗaya ba na musulmi sai suka ce ai imani da musulunci abu ɗaya ne wanda kuma wannan ayi abinda take nihi cewa muka hutar da wanda suke masu imani ma'ana masu imani annabi lutu da annabi da ɗiyansa da wasu daga cikin mutane kenan a cikinsu akwai wato masu imani kamar annabi lutu ba ka ce bai da imani sannan ɗiyan shi wasu daga cikinsu an samu masu imani wasu kuma kawai sun shiga musulunci ne kamar yadda muka gani a can baya cikin suratul hujurat qalatul arabu amanna larabawan kawai suka ce min imani Allah ya ce a qulu aslamna ku ce mun musulunta saboda da kadan kadan imani yake shigan mutum ai ma a cikin hadisin jibril annabi ya ware ya bayyana da cewa musulunci daban imani daban to wannan dai abinda wato wasu daga cikin mu'tazilawa kenan wannan sai malamai suka ce إنما هو استلاح أو استدلال ضعيف استدلال ne wanda yake da mai rauni ba a ce ba ai islam musulunci ɗaya ne da imani a musulunci daban imani kuma daga baya ake samun shi sai Allah ya ce wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim sai muka bari a cikin sa aya ga waɗanda suke wato tsoron azaba wanda suke mai radadi duk wannan gurin wanda yake nami na mutanen annabi lut wanda aka halakar da su duk wanda ya ga wannan gurin to zai shi mamaki kuma zai shi tsoron Allah subhanahu wata'ala duk wani abu wanda yake na sabon Allah ne ko irin aikin da mutanen lut suke ba zai yarda ba ya yi shi saboda kai zama azaba irin yadda aka zartar da su Allah ya ce lilladina khafuna al'azab al'alim ga wanda suke tsoron narkon azaba mai radadi na'am kace وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساهر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريح الأقيم ما تذر من شيء عتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين Allah madaukakin sarki ya ce wa fi Musa a cikin sha'anin annabi Musa ila fir'auna zuwa ga kafiri fir'auna arsalnahu mun aiko shi bi sultanin mubin da hujjoji waɗanda suke bayyanannu hujjoji na annabi musa ya zo mishi da sanda idan ya yadda sai ta zama macijiya sannan idan ya sanya hannunsa a cikin hamatarsa ko aljihunsa ya hudu sai ga makashi hannun yana haske kuma haske wanda ba mai cutarwa ba to duka wannan suna daga cikin hujjoji bayan haka annabi fir'auna yake shiga musulunci a wannan lokaci saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ayyuko masa irin abubuwa irin na azaba don fir'auna ya gane ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai to amma duk da wannan Allah subhanahu wata'ala bai yi ba cewa fir'auna zai kasance daga cikin wato musulmai Allah subhanahu wata'ala sai halakar da shi yana kafirce fatawalla bil kunihi sai juya baya ai ma bi majmu'atin lati ma'ahu sai juya tare da rundunarsa maimakon su shurari abinda annabi Musa yake gaya musu na cewa ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi sai girman kai ya ba da baya tare da sojojin shi suka ƙi wato karɓa wannan annabci ko kuma da'awa ta yi na annabi musa shi ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce lokacin da annabi musa ya ga ƙarfin fir'auna da yadda yake da sojoji da yadda yake da mutane da yadda yake da ƙarfi sai ya ce lau annali bikum kowa da a ce ni ma ina da ƙarfi a kanku au awi ila rukunin shadid ko ina da wasu jama'a masu tsananin yaƙi da na afka muku kamar yadda anan musa ya ce ai sani ya ita fihi shi kuma fir'auna da allah ya ce fatawalla bi rukunin ya juya baya ma'ana sani ya ita fihi lokacin da annabi musa yake mishi gargadi sai ya daga kai ya nuna wato girman kai liyudilla an sabilillahi dan ya batar da mutane sai bijirce ma annabi Musa ai ya bijirce ma gaskiya dan girman kai wa qala sahirun aw majnun sai ce kai dai dan dabo ne ko mahaukaci duk lokacin da wato mutum idan aka hujjance shi da hujja in bai da hujja to za ga ya tada fada ko ya zagi ko kuma ya ce ma wannan wanda ya yi shi hujja ce kai mahaukaci ne to haka annabi musa fir'auna yake ce mishi wai mahaukaci ne ai la yakhlu amraka fi ma ji'tani ai al'amarinka bai guda bai bai kasawa daga al'amari guda biyu in ma kai dan dabo ne ko kuma kai mahaukaci ne Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu sai muka kama shi shi fir'auna rundunar tashi bata hana ba Allah ya kama shi rundunar tashi bata kare shi ba daga irin azabar da Allah mai na durmiyawa a cikin ruwa Allah ce fa nabaznahu ay alqainahu muka watsa su muka jefa su fil yammi a cikin bahar shine teku wa wa huwa mulim an fir'auna yana abin zargi wa fi adin sannan kuma a cikin adawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce mun aiko musu iz arsalna alaihim rihal aqim muka aiko musu dan uwansu na na kabila ba na addini ba domin shi annabi hudu annabi ne kamar yadda Allah ya aiko shi zuwa ga adawa sai Allah ya ce he suka ki bin annabin su Allah ya ce fa iz arsalna alaihim rihal aqim muka aiko musu wata iska bakararriya ai mufsidatul lati la tantaju shay'an ba ta iska wadda ba ta wato kago wani abu ba ta kawo wani abu wanda yake na alkhairi ba za ta zo da ruwa ba ba za ta zo da sanyi ba wanda wato za a shi daɗin shi ai kamar yadda imamu to haka ya faɗi da katada ma ta zaru min shay'in atat alaihi ba ta barin wani abu idan ta zo kan shi kamar yadda ka san iska nan da ake mai ƙarfi wanda ake a ƙasashen waje wata su sama ta katrina wasu a cece kuragan da sauransu za ga idan ta zo tana kewayawa tana da ƙarfi ta ɗauki abu wanda yake mai nauyi ta cewa shi wani wuri to ita ma irin wannan ita ce allah subhanahu wata'ala ya aika ma wato adawa lokacin da Allah ya tura musu annabi Hud suka ki daukan wato wato wa'azinsa suka ki daukan wato da'awarsa suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala ina an wa qalu sahirun aw majnun suka ce ai fa akhadnahu rihal aqim iska wadda take bakarariya ma tazaru min shay'in atata alayhi battabarun wani abu wanda tazo kan shi illa ja'alat mukarramin sai ta sanya shi kamar wato karmami ay bali halikul bali wanda ya ciccire ya rujujjuke babu komai a tare da shi saboda haka Allah ya ce lokacin da muka aiko musu wannan ifka sai da ta yi wuni uku wani wuni takwas dore rakinsu tana azabtar da mutanen annabi wato hud sannan wa fi samud haka nan cikin samudawa Allah ya ce in qila lahum lokacin da aka ce musu tamatta'u hatta hin ku ji dadi har wani lokaci kaɗan tunda annabin su sai da ba su labarin cewa Allah zai halakar da su idan ku ga rana ta farko huskar ku za ta yi masara rana ta biyu ta yi ja rana ta uku za ta yi baki to a wannan lokaci za a halakar da ku duk sun ga wannan kuma suka ci tsorata su koma ga Allah kowa ta yake hukar da masara shi ma ya ce kai ma ta ka wanda ya ce ja ya ce kai ma ta yi baki duk da haka ba su sadu da ba ba su koma ba zuwa ga Allah sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu mala'ika wanda yake guda ɗaya ya musu tsawa Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda Allah yace yahu samudawa mun shiryar da su sai suka karbi ko suka soyanta ma kansu san makaftaka akan shiryuwa shine kafirci fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adab al-huni sai azaba ta walakanci ta kama su da sassa felau kowa ya fito bakin kofar gidan shi bakin koha wannan yana sayan abinci wannan ya karya wannan yana hira da abin nan kawai sai suka shi tsawa ta mala'ika wadda take mai tsananin karfi gaba ɗayan su kowanne a lokaci ba wanda ya riga ya wani mutuwa shi ne Allah subhanahu wata'ala yake fa'atau an amri yasqila lahum tamattu fa'atau an amri rabbihim sai suka yi tsaurin kai daga al'amarin ubangijinsu ma'ana suka ki bin Allah fa akhadhatu musa'ika sai tsawa ta kama su kuma yanzu suna kallo ba maimakon su sadu da su ce sun tuba sun koma ga Allah da sun tuba sai Allah ya dauke musu azaba to amma ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kadi al'amr kana mas'ula dan ubangiji ya hukunta da al'amari wanda yake tabbatacce ne Allah ya ce fa mastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin ai ba sa iya gudu daga wannan tsawai wa makanu muntasirin kuma babu wanda zai zo ya cece su ya hana a musu wannan azaba Allah ya ce wa qauma nuhin min qabl haka da mutanen annabi nuhu tun gabanin samudawa da adawa an yi wasu mutane ana kiransu bani rasib ai wa'inda aka turo musu annabi nuhu ba su yi ma ba annabi nuhu da'a Allah ya ce su ma muka halakar da su innahum kanu qauman fasiqin me yasa saboda sun zama tun mutane ne wanda suke fasikai me kace والسماء بنيناها بأيد وإنا لمنفعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Allah subhanahu wata'ala ya ce yana ba da labari don ya halkar da mu gaba ɗayan duniya akan ɗaukakar shi da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya halittu Allah ya ce wasu ma'a mun ga sama banai na haɗi aidin mun halitce ta mun gina ta ne da ƙarfi wa inna la musi'un sannan kuma mu muka wasa'a ta muka yalwata ta ai wasa'ana fi fi arja'iha wasa'ana arja'iha Allah ya ce muka faɗaɗa sassa na ta wasa'ana muka ɗaukaka ta bigayar amadin ba tare da gimshiki ba hatta ta kallar kamahiya har sai ta tabbata kamar yadda take a yanzu muke ganin ta ba wani gimshiki gare ta ba komai Allah ya ce wal arda haka nan ita kasa farashnaha ja'alnaha firasha lil makhluq sai muka sanya ta shimbuda ce ga abin halitta ita wannan kasar tamu Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta ne dan mu yi tahiya a cikin ta dan saboda idan babu kasa kasa zamu ko mu hada lokacin da da duniya gaba ɗaya sarari ne sama da saman sannan ƙasa da faɗin da abin da ke cikin ƙasa idan ka tahi wato kamar yadda aka ce ita duniya kamar kwai take duk lokacin da ka kewaya ka yi tahiya cikin yamma sosai sai ka ga ka huto daga wato gabas idan ka yi gusun ka yi tahiya sai ka ka huto daga arewa haka duniya take saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya ta ita ce a tsakiya ubangiji subhanahu wataala sannan ya sanya mata jazibiyya menene jazibiyya wani abu kamar mayan karfi wanda na cikin ta bai iya zuba wanda yake wancan gehin bai iya zubewa ya faɗi wanda yake wannan gehin shi ma shi yasa duk lokacin da ka jefa wata dutse sama za ga komin yaunin dutsen ba zai komin karfin jihai ba ta bar wannan dutsen a sama sai ta maido shi to shine wannan jazibiya wadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya makasa Allah ya ce kuma shimfiɗa ce fa ni'mal mahidun kai ma da da irin wannan shimfiɗa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kuma daga cikin dukkan wasu abubuwa Allah ya ce mun halacci iri biyu ma'ana namiji da mace ko kuma sinifi biyu kala biyu ne Allah subhanahu wata'ala ya halacci komi saboda al-mahluqat azwaj sama'u wal ard sama da ƙasa dare da yini rana da wata sarari da teku haske da duhu imani da kafirci mutuwa da rayuwa tsiyataka da kuma arziki na aljanna lahira aljanna da wuta sannan a cikin dabbobi ma za ka samu maza da mata haka nan cikin tsirrai wanda in kai ba sani ba ubangiji subhanahu wataala ya gaya maka akwai namiji akwai mace Allah ya ce ba don komi ba la'allakum tazakkarun dan ku tuna ku astu ai li ta'lamu anna al-khaliq wahid dan mu san abin halitta shi ɗaya ne ubangiji Allah subhanahu wata'ala wato wanda ya halicce mu shi ɗaya ne Allah ne ɗaya amma duk sauran abubuwa bibi ne Allah ya ce fafirru ila Allah ai ilsharu ilayhi ku koma zuwa ga Allah ya ku mutane wa atamidu alayhi ku dogara gare shi fi umurikum alayhi cikin al'amarin ku gaba ɗaya a koma ga Allah inni lakum minhu nadhirun mubin yace ni mai gargadi ne a gare ku gargadi wanda yake mabayyani wala taj'alu ma'a Allah ilahan akhar kada ku sanya ma Allah kishiya ma'ana kada ku sanya tare da Allah wani Allah daban ai la tushriku bihi shay'an kada ku hada shi da komi inni lakum minhu nadhirun mubin ni a gare ku mai galgadi ne mabayyani a gare shi na'am كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله سبحانه وتعالى yana musalliya da nabihi dukkan wa'annan kissoshi da ake faɗi takliya ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa kama qala lakum haula'i mushrikun qala al-mukaththibun al-awwaluna li rusulihim kamar yanda ubangijinka wato kamar yanda wa'annan mushrikai suka gaya maka cikin sha'anin Allah to haka masu karyatar da manzanni suka gaya ma manzannin farko kadalika Allah ya ce haka yake ما أتى الذين من قبلهم وإن الله سبحانه وتعالى يكاوتن قبانس من رسول daga manzanni illa qalu sahirun aw majnun babu wani manzo da zai zo musu sai sun ce ai dan dabo ne mahaukaci atawasau bi ai rusi ba'dhum bi ba'd kamar shashin su yayi wasiya da shashi bi hadhihi al-maqala da wannan magana shi yasa wani malami yake cewa millatul kufri wahda ai hanyar da kafiran farko suka bi ɗaya take da kafiran yanzu me yasa saboda shedani ne yake karantar da su Allah ya ce balhum qaumun bagun bar dai su mutane ne wanda suke masu dagawa ta shaba hat qulubuhum zukatan su yayi kamannin fa qala mutaakhiruhum kama qala mutaqaddimuhum wadanda suka zo baya abinda suka wadi to abinda wanda suka riga suka wadi Allah ya ce fa tawalla anhum annabi kau da kai da gare su kaka ƙara musu wato magana akan addini fa ma an tabi malum kai ba abin zargi ba ne don ka kyale su dalili kuma Allah ya san ba za su shiryu ba ba za su musulunta ba Allah ya ce wa zakir ya kai annabi Muhammad kai wa'azi fa inna zikira lalle wa'azi tanfa'ul mu'minina yana amfanar da masu imani duk lokacin da aka yi wa'azi za ga mai imani ya tsinci wani abu kuma wanda zai yi aiki da shi sannan wannan abin in na hani ne zai zamanto ya tsorata ya bar wannan abin har abada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji yace ban halarci mutum da aljani ba sai dan su bauta mana dukkan aljannu da mutane gaba daya Allah ya halicce su ne dan ibada sannan kuma su kansu aljannun sun haɗi lokacin da suka musulunta suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فكش من جاء القرآن أبو ماماك يهدي إلى الرشد فآمنا به yana shiryar da wato mutane zuwa ga shiriwa mu ma mun yi imani da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin kuma bana nihin wai aikin da suke yi ko dan sun zamanto bayi na Allah su yi wani aiki su kawo ma Allah arzikin Allah ya ce a'a bautar taku ba wani arzika ne bane za ku yi wa ma uridu an yut'imun kuma ba na nihin su ciyar da ni inna Allah sani dai Allah huwa razzaqu shine wanda yake mai arzikawa zul quwwati wanda yake ma'abucin karfi matinun kuma wanda yake kasantacce Allah ya subhanahu wataala ya ce fa inna lil ladina zalamu lalle ne waɗanda suka zalunci kawunan su kamar yadda yake wato dukkan wanda yake mushriki shi ko kafiri shine azzalimin kansa Allah ya ce fa inna lil ladina zalamu lalle ne ga waɗanda suka zalunci kansu zanuban wani rabo na azaba me yasa saboda sun ɗauki zunubi misal zanubi ashabihim kamar zunubin waɗanda suke ƴan uwansu fala tasta'jilun ba sai kun yi gauga ba ma kan cewa wai azaba ta zo musu Allah ya ce fa wailul lil ladina kafaru ai bone ya tabbata ga wanda suka kafirta min yawmihim alladhi yu'adun daga wannan yinin wanda aka musu alƙawari shine yinin ranar tashin kiyama eh kuma anan wannan sura anan ta cike insha Allah kenan zamu cike da wani abu daga cikin suratul tur على رمى فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى ورقم سورة wannan sura tana karantar da komawar ɗan adam da kuma bayani akan abin da ya shahi kiyama da kuma komawar ɗan adam zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kada mutum ya bari duniya ta rufe shi ya manta da wato wani yini mai zo masa shine ranar tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala sai fara da rantsuwa Allah ce wa ubangiji ya rantsi da dutsen tsoron sina huwal jabal alladhi yakunu fihi ashjar misal alladhi kallama Allah alaihi Musa dutsen irin wanda Allah ne ma annabi Musa zance wa arsala minhu Isa kuma daga nan Allah ya aiko annabi Isa wa ma lam yakun fihi shajarun la yusamma turan duk iccen da duk dutsen da bai da itace ba a kiran shi a tur a lugha ta larabci amma duk iccen da ya zama ko kuma dutsen da ya zama to akwai itace a tare da shi to su wannan shi ake kira abtu sai Allah ya rantsuwa da irin wannan dutse amma wanda yake turu sina dutsen turu sina Allah ce wa kitabin mas'ur da littahi wanda yake abin rubutawa shine launi mahfuz wanda aka saukar da shi wato aka saukar alkur'ani daga cikin shi ai allati taqra ala nas jiharan wanda kake karanta wa mutane a bayyane fi raqin manshur a cikin takarda wanda take budaddiya ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya sanya alkur'ani takardar shi a bude take a kowa zai iya karantawa wal baitul ma'mur sannan ubangiji ya ƙara rantsuwa da masallaci wanda ake kiran shi baitul ma'amur shine baitul ilm hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala fi hadisi isra kamar yadda yayi isra'i annabi sallallahu alaihi wasallama yake da suma rafa'a bi ila baitul ma'amur sai aka dauka ni zuwa ga masallacin izza shine ma'amur wa idha huwa yadkhulu kullu yawmin 70 alfan la ya uduna ilaihi akhir ma alaihim annabi yace a wannan masallaci wanda yake sama ta daya wanda ake kiran shi baitul ma'mur inda aka saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadari sannan kuma alqur'ani yake sauka alal waqa'i wannan wato masallaci annabi ya bada labarin shi yace a kullun tayi ne sai mala'ika dubu saba'in ya zo ya yi ɗawafi a wannan ɗaki idan ya tafi kuma gobe wani sabo ne zai zo ba shi ba ne sannan wani hadisi wanda imam bukhari ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi sama'i sabi'a baitun yuqalu lahu al-ma'mur a wata ruwaya aka ce al wato akwai wani masallaci a sama ta bakwai wanda ake kiran shi baitul ma'mur bi hiyal al-ka'ba yana daidai da ka'aba wa fi sama'i rabi'a nahru yuqalu lahu al-hayawan a sama ta bakwai ta hudu akwai wani teku ana kiran shi al-hayawan yadkhuluhu jibril kullu yawman fayangamis fihi ingmasan malaika jibril ya shiga ya durmiya a cikin shi durmiya sun mai khuruj kuma ya huto fayanta ƙida intikalin bakarin an musaba'una alkan kitira daga cikin wannan wato ruwan da ya huto za ka ga kitira kamar abin da yake sauka daga cikin mutum ya wanka wajen dubu saba'in to daga wannan ne allah yake halittar wato mala'ika ya halittu min kulli kitira malaka ne umaruna an yi a tubaitar ma'amuru فيصلون فيه فيفعلون في صلى cikin shi kuma su suma ya furjuna fala ya uduna ilaihi abadan idan sun dawo ba su ƙara komowa gobe sabu ne sabbi ne za su zo wai walla alaihim ahaduhum yu'maru an yakiffa bihi min as-sama'i mawqifan yusabbihuna lahu fihi ila an taquma sa'a kuma kowanne daga cikin su akwai gurin da za a kai shi a ce ya zamana a wannan gurin yana tasbihi har ranar kiyama ta yi shi ya sa ubangiji ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi kadai Allah shi ya san yawan wato sojojinsa na duniya da kuma wanda suke mala'iku sannan ubangiji ya ce bayan rantsuwa da baitul ma'mur Allah ya ce wasaqafil marfur da rihi wanda yake madaukaki shine sama ai wannan sama bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ta kamar yadda malaman tafsir Sufyan Sauri da Shu'ba da Abu al-Ahwas da Simak al-Halid suka ce daga Ar'ara suka ce ai abinda ake nihi saqaful marfu shine sama wa saqaful marfu yani as-sama'u shine sama qala Sufyan thumma tala wa ja'ala as-sama'a saqafan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'radun kamar yadda Allah yace muka sanya sama wani rihi ne mahfuzan kiyayayye wa hum an ayatiha mu'radun game da ayoyi da alamar da zata nuna maka cewa sama ba abin wasa bace ma'ana Allah ne ya halicce ta wanda ya halicce ta kuma mai girma ne abin da ya sa ka kai to amma wannan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma waɗannan kafirai ba su lura ba da wannan aya sai suka bijirce ma kansu suka bijirce daga ganin ayar sama ba ta sa su ba suka zamanto masu imani Allah ya ce wal baharil mastur da teku wanda yake cike da ruwa Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da shi wannan teku kuma Allah kadai ya san daga inda ruwan shi yake zawwa kamar yadda wasu malamai suke cewa yana zawwa ne daga wani guri inda aka rubuta bismillahir rahmanir rahim wala alla wanda yana daga cikin wanda ake kira isra'iliyat labarin isra'iliya wanda ba mu karyata su kuma ba mu wato gaskata su sannan ubangiji subhanahu wata'ala jawabin rantsuwa Allah ce inna azaba rabbika lawaqi lalle azabin ubangijinka mai afkuwa ce ranar tashin kiyama kowa ya shirya mata abinda za ka kare kanka daga wannan azabai shine takwa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce malahu min dafi ai babu wanda zai ije wannan azabai ai qala qasmu wa rabbukal ka'aba wa rabbul ka'aba haqqun ubangiji ya rantse cewa ai wannan abin da ya wadi gaskiya ne la mahalata babu tantama yawma tamuru sama'u mawra ranar da sama za ta rika gucewa ma'ana gucewa ko kuma sama za ta rika narkewa narkewa kenan ranar tashin kiyama da al'amarin kiyama wa tafsirul jibalu sayra sanan duwatsu za su rika tafiya suna narkewa suna tahiya suna narkewa har ya kai inda ba a ganin wato dutse fa yazaruha qa'an sassafan Allah ce zai barta fili ne wanda yake mai kakke fawailun yawma idin lil mukazzibin ai bone ya tabbata ga wannan yini ga masu ƙaryata waɗannan al'amurra alladina hum fi khawdin yal'abun waɗanda suna cikin dimuwarsu suna wasanni suna cikin kafala ba su lura ba da cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai amshi ransu kuma za a tayar da shi ranar tashin kiyama Allah ce yau mai da'una ila nari jahannama da'a ranar da za a kiraye su zuwa ga wutar jahannama wannan siga ce ta mubalaga ai za a musu tsananin kira zuwa ga Allah ranar tashin kiyama amma ina za su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ila jahannama Allah ya kare mu ai yudfa'una wa yasaqun za a tura su da karfi a kora a tunku da kiyarsu ila nari jahannama ila nari jahannama zuwa wutar jahannama ja'an korawa malam mujahid da sha'abi muhammad bin ka'ab da malam duhaq da siddi da sauri suka ce yudfa'una fiha dif'an za a tunkuda su tunkudawa da karhi a ce hadihin narin lati kuntum biha tukazzibun wannan ita ce wutar da kuke karyatawa ta qulu lahum zabaniya ai zabaniya masu karan wuta za ku ga musu haka dalika taqri'an wa tawbihan sai a ce musu dan wato zolaya a fasihirun hada yanzu wannan ma daban ne wutar wannan da kuke gani ita ma dabo ce an antum la tumsinu ko ba kwa ganin ta a gaban ku islauha sai a ce ku shige ta دخول من من التغمر shiga wadda take na walakanci a tunkuɗa su min jami'i jihatiha daga kowane sassa na ku zaga ana tunkuɗa ya wuta cikin wuta fasbiru aw la tasbiru ku yi haƙuri kai kan ma ku yi haƙurin sawa'un alaikum daidai ne a gare ku inna ma tuji zauna kawai ana saka muku bima kuntum aw ma kuntum ta'malun abinda ko kasance kuna aikatawa na zalunci kuma ina ganin nan za mu tsaya abinda muka hudu daidai ina Allah ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala mai ya haihu nan harkun Hey. a babu ingancin wani kawai wani wani wata ala ya ce za a shi mu da kasa shi mu dawa la tara fi ha iwashin wala amfa babu tudu kuma babu gangare me ya za a ma kasa har kamurai suke ko wasu daga cikin sahabbai suna tambaya ya za a yi da dutse Allah ya ce Allah ya ce zai nike nikewa Allah zai nike dutse gaba ɗaya na duniya zai zama kamar wani jibali